الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوات الربيع الأول hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda shine ya yi daidai da daya ga watan sha biyu shekara ta da. sha bakwai kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta ummul mu'mini na aisha radiyallahu anha wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano muna karanta littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wallafar babban malami doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na talatin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka a cikin darasin da ya gabata muna nan a cikin bayanin annabhu fi sur wato a mabba muna cikin mabhatu salis inda mala yake mana bayani akan annabhu fi sur ma'ana busa a cikin kaho kama yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakhirin Allah ta'ala ya kirawo shi wannan abin da za a busa din wanda busa shi wato yana daga cikin abin da ke nuna wannan duniya ta tashi kuma an shiga cikin wata sabuwar rayuwa ta lahira to Allah ta'ala ya kira abin da ake busawa da asur kamar yadda muka karanta wannan aya wa yau mai yunfaku fi sur sannan Allah maɗaukakin sarki ya kira shi da annaƙur fa'iza nukira fin naƙur inda mala ya gaya mana annaƙur shine asur asur shine annaƙur ma'ana sunaye ne guda biyu amma na abin ambato guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da kansa shi ma ya yi ta'arifin asur wannan ƙaho ɗin cikin hadithin abdullahi bin amr bin al'as inda yake cewa wani mutumin ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya sa menene asur sai ya ce asur karnun yunfakhu fi sur fi yunfakhu fi ma'ana wani ƙaho ne wanda ake yin busa a cikin sa shine asur sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci sautin da ke fitu wato wanda mala'ika Israfil yake fitar da shi daga wannan asur kahon Allah ya kira sautin da suna daban-daban a cikin alkur'ani Allah ya kira shi da annafha fa idza nufikha fi suri nafkhatu wahida Allah ya kira sautin da ke fita daga cikin wannan kaho nafha sannan a gurin wani gurin Allah ta'ala ya kira shi da saiha na wannan speaker nan bata zama settle ba a wani gurin Allah ta'ala ya kira wannan sautin da ainihin wato saiha ma'ana tsawa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun Allah ya kira sautin da ke fita daga cikin wannan kahon saiha tsawa sannan yana daga cikin khasiya ta wannan kaho ko wannan sautin shine akwai arrajifa a cikinsa Allah ya kira wannan sautin da arrajifa yawma tarjufur rajifa tatba'uha ar-radifa da aka duk yana daga cikin irin wato sunaye da Allah ta'ala ya kirawo wannan sautin da ke fita daga cikin wannan kaho da shi sannan a wani gurin Allah ta'ala ya kira shi az-zajra fa inna ma hiya zajratun wahida wannan speaker ta ku yanzu wata zama daidai ba ba musamman wannan gaskiya sai na kai baki na za ta amsa ban san daga yana ba ne don haka israfil alaihi salam shine wannan yake yin wannan busa nafha zajira wato suka ce an nafhatu wato busacce sautin ne tare da fushi da yake faruwa a cikin sautin sannan kuma akwai saiha wanda shi kuma wata irin ƙara ce da kaman tsawa take fita daga cikin sautin sannan kuma akwai rajifa wanda shi kuma ƙarfin sautin yana sanya ƙasa ta girgiza kuma zukatan mutane suka ji wannan sautin su ma suna ainihin wato girgiza to sai aka ce busa nawa za a yi a cikin ƙahon nan shi ne muka ce malamai sun kasu kashe biyu wasu sun ce busa guda biyu ce wasu kuma suka ce a'a busa uku ce to ƙaunin farko su ne waɗanda suka ce busan nan guda uku ce akwai nafhatul faz'i nafhatul sa'aq da nafhatul ba'd wayannan su ne bushe-bushen da za su fita daga cikin wannan ƙahon akwai busa ta farko ana kiranta nafhatul faz'i wato ta firgitawa da razanawa nabkhatul sa'ab ita kuma wannan busa ce ta mutuwa busa ta uku kuma nabkhatul ba'd busa ce bayan an mutu kuma in aka yi wannan busa ta uku ita kuma yawa in aka yi wannan busa ta uku sai kuma ainihin wato a tashi suka ce Allah madaukakin sarki ya nassanta wannan busa guda uku a cikin alkur'ani Allah ta'ala ce wa yau mai yunfaku fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakhirin suka ce wannan ita ake kira nafhatul faz' sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun suka ce a cikin wannan kuma akwai busa guda biyu a cikin wannan aya busa ta biyu ita ce busa wadda ta as-sa'iq wato fasa'iqa man fi samawati busa ce ta mutuwa sannan kuma busa ta uku thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun kaga busa ce ta tashi wannan da aka suka ce akwai busa as-sa'ab da al-ba'th a cikin wannan aya ta biyu da muka karanta aya ta farko kuma ta yi magana akan busa ta farko shine nafqatul faz'i innal faz'a mughayirun lis-sa'ab suka ce domin al-faz'u ma'anarsa ta bambanta da as-sa'iq as-sa'aqu daban da al-an wato al-faza da aka ballanta da wani ya ce to ai an al-faza din can da aka ambata shine as-sa'aq da aka ambata nan ma'ana waccan aya da tace wa yawma yunfaqu fi suri fa fazi'a bayan da zaka kace wannan fa fazi'a ne ita ce kuma wannan ayar wa yawma yunfaqu fi suri fa sa'iqa suka ce domin al wato al-faza'u mughayirun lis-sa'aq daban-daban ne sun kafa hujja da wani hadithi mai tsawo wanda a cikinsa aka ce annan nafakhat talaq wato busa guda uku ce amma kamar yadda muka karanta satin da ya gabata shi hadithin da ya ce busa guda uku ce wanda da ya inganta kaga da wannan kashi na farko na malamai kawai magana su sai a sallama mata kai tsaye domin suna da nassi da ya tabbatar da haka tunda waɗancan ayoyin da suka yi magana su suna ganin wayancan kashin malamai na biyu suna ganin alfaza'u shine as-sa'aq sai kuma busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun idan nufiqa fihi ukhra to wajen ya za a rinjayar da kaulin malamai na farko da kaulin malamai na biyu da wannan hadisin ya inganta cewa busa guda uku ce to kaga da wannan hadisin ya warkar da mu to amma shi kuma hadisin hadisi ne mai rauni kauli na biyu kamar yadda muka karanta suka ce busa biyu ce nafkhatu sa'ab nafkhatu ba'd suka ce guda biyu ce kawai suka ce hadha huwa zahirun nusus suka ce wannan shine abinda zahirin nasoshin ne yake nunawa kaman fadin Allah ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yasra la ma yastati'una suka ce فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون wannan kaulin malamai na biyu kenan suka ce wannan shi busa guda biyu ce sai suka kawo wannan ayar suka ce a cikin faɗin Allah ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum suka ce هذه هي النفخة الأولى فدن الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون هذه هي النفخة الثانية سكتي وانا بوسات بيوكينا فدن الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة سكتي وانا آير تانون بوسا قد بيوكي دومن آير تاتي يوم ترجف الراجفة هراند الراجفة mai girgiza za ta girgiza ita ce wannan busar tatba'uha radifa mai binta kuma tana biye da ita kaga busa biyu ce da aka suka ce a wannan ayar ma ta nuna busa guda biyu ce ina jin akan wannan akawal guda biyu muka tsaya satin da ya gabata lokaci yayi wanda za mu tashi akan hadithin da suke ci gaba da kawowa cewa busan nan guda biyu ce قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب, عجب ذنبه فيه يركب الخلق wannan hadisin imam bukhari da imam muslim sun ruwaito shi abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainan nafqataini arba'una tsakanin busa guda biyun nan ma'ana in aka yi busa ta farko kafin a yi busa ta biyu za a samu tazarar arba'una arba'in ƙalu sai suka ce ya aba huraira ya abu huraira arba'una yauman shin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tsakanin busa ta farko da ta biyu za a samu 40 shin annabi yana nufin 40 yawman kwana 40 kenan ma'ana idan aka yi busa ta farko kafin a sake yin busa ta biyu sai an kwana 40 qala abayt yace a'a ba zan yanke ba gaskiya shine abaytu an bayyanta ma'ana abaytu an ajzima ba zan iya yankewa in ce eh haka bane saboda ba nassin da ba nassi bane karara a fahimtar Abu Huraira ba nassin da yace karara kaza ne shi yasa da aka ce masa kwana 40 kenan tsakanin busa ta farko kafin a yi busa ta biyu yace a bai ba zan iya yanke muku ba sai aka ce to ko 40 sana ko kuma in aka yi busa ta farko kafin a yi busa ta biyu sai an samu shekara 40 nan ma abu buraira ya ce a bai ba zan iya yankewa ba gaskiya ba zan iya ce muku i ba qal ya ce arba'una shahara suka sake tambayarsa to ko kuma wata arba'in ne idan israfil ya yi busa ta farko kafin a yi busa ta biyu sai an yi wata arba'in qala bait dan ma abi hurairah ya ce ni ba zan iya yankewa ba amma dai yabla wa yabla kulla shay min al-insan kowane abu a jikin ɗan adam zai rididdige illa ajaba zanabi sai wani kashi wanda ko dai kashin kwankwaso domin sun ce kashi ne wani kashi ne allatif allazi asfala sulb wanda yana ƙasan gadon baya wannan kashin shi kadai ne wanda baya rididdigewa a jikin ɗan adam bayan mutum ya mutu an sa shi a cikin kabari an bayyanta kuma daga shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da za a yi busa ta biyu kowa ya tashi domin busa ta farko in kun tuna darasinmu na baya duk wasu mutanen kirki babu su da ba don mun lokacin da za a tashi alkiyama ba wani mutumin kirki da ya rage akan ashrarul khalq za a tashi duniya mafiya sharrin halitta ana taɓargaza da ta'asa a kansu Allah ta'ala zai tashi alkiyama da aka lokacin da za a busa ta farko idan mun ɗauka busa biyu ce kamar yadda wa'annan malaman suke magana kai busa ta farko ita ce ta sa'aq ragowar duk waɗanda ba su mutu ba to wannan busar da za a yi ita ce wanda kuma kowa zai mutu illa ma sha'a rabbuk sai wanda ubangijinka ya ga dama ya togace wanda za mu zo suwaye ma wani fiƙa fi suri fasa'iƙa man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah to waye man sha Allah din ko ma sha Allah to za mu zo wannan magana tana can gaba amma dai lokacin da za a yi wannan busar shine kowa zai mutu to busa ta biyu akwai wanda tun sun daɗe da mutuwa suna cikin ƙasa to shine fa idahum min al ajdati ila rabbihim yansilun shine zaka kuma na ana ta fitowa daga cikin kabari wani ya shekara 1000 wani ya shekara 900 wani shekara 500 wani haka to wannan kashin wanda ya rage wanda shine kuma Allah ta'ala zai wani ruwan sama wannan ruwan saman kamar ruwa ne da in an yi ruwa sai kuma a shuka ta tsiro ko an riga an shuka shuka a ƙasa in an yi ruwa sai kuma kaga ta tsiro to wannan ruwan shine yake tsirar da halittar mutum daga wannan ajabu zanab din daga nan wato halittar mutum za ta dinga tofuwa ta tofu ta tofu da haka lokacin da za a barko daga cikin kaburbura kowa halittarsa ta dawo jikinsa kamar yadda ya zo a wani kaulin suka ce adadin rawukan mutane za a zo a sa a daidai kofar kahon da israfil zai busa da haka in ya hura kahon duk kowa numfashinsa ransa zai koma zuwa game shi to shine yana komawa zuwa ga mai zai ga kuma kowa ya tashi shine fa idahum qiyamun yanzurun an bayyanta to wannan kashin shine yurakkabul khalq daga shine ake hawhawar da ake toho da ainihin wato halitta ta dan adam a toho mutum kuma ya sake dawowa kamar yadda yake sana'a a miƙar da shi a tayar da shi akwai ruwaya da ta ce shekara arba'in ma'ana shi abu huraira dai bai yi jazum bai yanke cewa wata arba'in kwana arba'in ko shekara arba'in ba amma akwai ruwayar da malamai suka ce ta inganta cewa shekara arba'in ne ma'ana idan israfil allah ta'ala ya yi masa umarni ya yi busa ta farko a ƙaunin malaman da suka ce busa biyu ce idan ya yi busa ta farko fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk wanda ke sama da duk wanda ke ƙasa zai mutu sai wanda Allah ya togace to thumma nufiqa fihi ukhra sannan ya sake busa ta biyu to kafin ya busa ta biyu sai an samu shekara 40 busa farko a kowa ya mutu wanda kawai Allah ya ga dama bai sa su sun mutu ba su kaɗai suka rage amma kowa ya mutu kafin a sake busa ta biyu da kuma kowa ransa zai koma jikinsa ya tashi to shine sai an shekara 40 an fahimta to sai malam yake cewa wa yumkinul jam'u bainal faz'i was sa'q wa ja'alahuma wa ja'aluhuma nafhatun wahida su malaman da suka ce al-faz'u shine as-sa'iq ma'ana wannan fafazi'a man fi samawat wa man fil ard duk wanda ke sama ko yake ƙasa in ya ji wannan busar zai razana ya firgita to wannan busar ta alfazi'u suka ce mala yake ta yumkin zai iya yiwa aljam'u a yi jam'i a haɗa bainal fazi'i tsakanin wannan busar ta razana wasa'iq da kuma ai asaq da wannan ainihin busa ta mutuwa wa ja'aluhuma nafhatun wahida zai iya yiwa a haɗa su a ce busa ce guda ɗaya tunda su suna ganin busan nan guda biyu ne wannan mazhabin malamai na biyu Allah ya sa kuna fahimta kun ga mun gama cin satin da ya wuce mun gama maganganun malaman farko da suka ce busa uku ce akwai ta alfazu akwai annafhu nafkhatu akwai kuma alba'ab su kuma wayannan malaman na biyu suna nan akan ra'ayin cewa alfazu shine as-sa'aq busa ɗaya ce sannan sai kuma busa ta biyu shine nafhatul ba'ab ita ce ta tashi wannan ta farko ita ce kowa zai mutu to ya Allah ya kira ta da alfazu a wani guri in kun ce ɗaya ce kuma a wani gurin ya kira ta as-sa'aq sai suka ce zai iya yiwa a hada ai jam'in tsakanin waɗannan lafuzza guda biyu al-alfazu da as-sa'aq a sanya su su dauki su zaman to ma'anarsu guda ɗaya ya zama busa ɗaya ce ita ce take da wannan sunayen guda biyu alfazu da kuma as-sa'aq walakinnaha suka ce yadda za a yi jam'in shi ne lakin na sai dai ita shi sautin ko shi busar tabda'u bilfaza za ta faro ne da firgita mutane saboda ba a taɓa jin irin wannan ainihin wato busar ba ba a taɓa jin irin sautin ba don haka farko farkonta tunda ba farko da an yi kowa zai ji bane kamar yadda wasu ruwayoyin suke nuna wani mutum wasu mutane ne za su fara ji ma'ana wani mutum shi zai fara jiyowa fayusgi lita wa yarfa'u lita sai ya dinga jin wani sauti daga sama sai ya dan dinga karkata kansa haka ya jiyo wani wani irin sauti ne yana gyara wajen shan ruwa ko tafkin ainihin wato gurin da raƙuminsa yake shan ruwa shi zai jiyo wannan kamar yadda zamu karanta a cikin hadisin da haka kaga kenan ita wannan busar ta farko farko za ta fara ne bil faza da firgici saboda ba a saba jinta ba wa tantahi bis kuma ta kare da mutuwa farko da an fara jinta za a ji za hankali zai tashi a razana ƙarshen kuma bayan kowa ya ji ko mutuwa bai suka ce za a yi jam'in ta kamar haka ma'aujudi masafatin zamaniya duk da cewa akwai tazara ta zamani ta lokaci tsakanin busa ta farko da ta biyu ko kuma tsakanin fara busar da za a ji wannan tsawar da kuma lokacin da kuma tsawar za ta game ko ina ya zamanto an mutu akwai wata tazara ta zamani tafsulu baina bidayatiha wanda wannan tazarar ita ce take raba tsakanin fara jin sautin ma'ana ai annallaha ya amuru israfil ma'ana dai Allah madaukakin sarki zai umarci israfil bin nafhi yace yayi busa fayamfuku zai yi busar nafkhatan ko nafkhatu ifza'in busa ta firgitawa da razanawa yudawwiluha wanda zai tsawaita ta wa yumidduha kuma zai jata la yafturu ba za wato ba zai yanke ba tunda idan ya busa to wai ba busa ce fir kawai shikenan ba zai busa kuma ya tsawaita busar da haka kaga akwai farko farkon busar da kuma lokacin da busar ta fara tafiya da kuma lokacin da kila sautin yana ƙara burawa yana ƙara ƙaruwa yana ƙara karaɗe duniya to lokacin da yake yin wannan busar nafkhatu ifza'in busa ce ta firgitawa yudawwiluha wanda zai tsawaita ta wa yumidduha zai jata la yaftur ba zai yanke ba wa huwa ma ya'ni istimraran nafhi bilan qita'in shine abinda ake nufi da wato istimrarun nafhi ci gaban wannan busar bilan qita'in ba tare da yankewa ba ba kawai haka za a yi fu an hura sai a dauke ba busa ce wanda zai ta yi kuma tunda numfashi ne ba irin naka ba ballantana ce an hura an hura can kuma mutum zai ji mukamukansa sun gaji ko ya ji numfashinsa ya kare sai ya bari ya huta kamar yadda za ka hura balan-balan za ka ka gama hura bakin ya cika kuma sai ka ji bakin ka ya gaji kana buƙatar kuma iskar ma da kake fitarwa ka ƙure iya abin nan ɗinta ba irin sa bane busar da israfil zai zai ja ainihin wato busar zai tsawaita busar ta yadda babu in yankewa a cikin sawun ɗin an fahimta fiman nasu fil azab yushahiduna ahdathal zalzala ila an ya amura Allahu بنفخة الصعق الأشد قوة وهولا wato farkon busar alfazau ne amma tana karuwa tana karuwa tana karawa kuma har ta zamanto ta zama asaq sai suka ce fiman nasu fil azab yushahiduna ahadathal ahadathil zalzala a wannan yanayi ne mutane suna cikin wani tashin hankali da azaba yushahiduna ahadatha azzalzala wato mutane suna ganin abubuwan da suke faruwa na girgizar kasa a lokacin da ake wannan sautin ake busar kamar yadda muka karanta shi halayyar sautin yana tattare da tsawa yana tattare da girgiza yana tattare kamar yadda muka karanta duk Allah ta'ala ya ambace shi da sunaye shi sautin daban-daban kamar yadda muka karanta ila an ya amura Allah bi nafkhatis sa'aq har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai yi umarni bi nafkhatis sa'aq al-ashad da wato busa al-sa'aq ta mutuwa al-ashad quwwatan al-ashad quwwatan wa haula wadda ita ce mafi tsananin karfi wa haulan da kuma ban tsoro fayamutu li shiddatiha kullu man fis samawati wal ard sabida tsananinta da ban tsoronta duk wanda ke cikin sammai wal ardi da wanda ke cikin ƙasa zai mutu li shiddatiha sabida tsananinta illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama a dunkula abinda malam yake magana anan malamai sun kasu gida biyu game da busa na wace malaman farko sun ce busa uku ce haka ne malamai na biyu suna ganin busa biyu ce busa biyun nan kuma ga yanda za a fassara ta domin su daga cikin kaulin malaman farko da suka ce busa uku ce sun kawo nafhatul faz'i suka ce busa ce mai zaman kanta to su kuma malamai na biyu sai suka ce a'a alfazu din nan halayyar busar ce farko farkonta da alfazu za a fara ƙarshe kuma sai ta rikide ta zama asa'aq to daga asa'aq kaga duk busa ɗaya ne amma halayyar busar ce za ta faro da alfazu ƙarshen ta kuma cike da asa'aq Allah ya sa kun gane busa ta biyu ko dama ta alba'aq ce su dama hakan kaulin akan wannan kaulin suka tafi to shine da yanda za a yi jam'in ilan ka ce to ya za a ce abin nan alfazu da Allah ya ambata fafazi'a man fis samawati da Allah madaukakin sarki ambata ya kuma za a fassara shi da ainihin wa nufiqa fi suri fasa'iqa da fafazi'a sai suka ce a ai ba wai yana nufin alfazu daban asaq daban ba abu ɗaya ne sai dai sautin farkonsa da alfazu yake fara ƙarshe kuma sai ya kare da asaq wannan kai haka ka ka dunkule ma'anar alfazu da asaq duk musa ce guda ɗaya Allah ya sa an fahimta sannan busa ta biyu ko ita ce ta tashi su akan haka suka tafi ban san a wani mazhabi kake ba kai wa min hadha al-bab yumkinu al-istidlal ala dhalika bi qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ثم قال وهم في ذلك دار رزقهم حصن عيشهم ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليت قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله إبله قال فيسأق ويسأق الناس sai suka sake kawo maka wannan sai suka ce wa min hadhal babi yana daga wannan babin da ke nuna cewa busa biyu ce yumkinu listidlalu ala zalika zai iya yiwa gare ka ka kafa hujja da dalili akan haka bi qaulin rasul da akan me akan busa guda nawa ce guda biyu bi qaulin rasul sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kharuju dajjal fi ummati dujal zai bayyana a cikin al'ummata fayamkutu 40 zai zauna kwana 40 a duniya thumma qala sannan manzon Allah cikin hadisin yace wahum fi zalika darun rizquhum su mutane a daidai wannan lokaci bayan dujal ya tafi dawowar annabi isa da sauransu zai zamanto wato suna cikin ni'ima da wadatar arzikinsu shine darun rizqihim ko rizquhum arzikinsu akwai yalwa da wadata suna amfanuwa suna cin gajiyar arzikinsu hasanun aishuhum kuma rayuwarsu za ta yi kyau to suna cikin wannan yanayi thumma yunfakhu fi suri sannan za a yi busa a cikin kaho fala yasma'uhu ahadun babu wanda zai ji wannan busar illa asghalita wa rafa'alita asgha ai amala sai ya karkatar da gefen wuyansa kamar irin kana kana dan jiwo wani wani sauci daga wani guri kana so ka ji daga ina ne kila zaka dan yi haka shine asghalita sai kuma mutum ya sake daga yayi haka ma'ana daga ina sautin ne yake zuwa wannan sautin ba a taba jin irinsa ba ina fatan gane ma'ana shine fala yasma'uhu ahad babu wani wanda zai jiyo wannan sautin na busar farkon lokacin da ake busar illa asgha face sai ya karkatar da lita gefen wuyansa haka irin yadda mutum ke karkata ya ji abu haka wa rafa'a lita kuma ga ya sake daga yayi haka shine illa asgha lita wa rafa'a lit qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa awwalu man yasma'uhu farkon wanda zai jiyo wannan sautin na busar kahon rajulun wani mutum ne ya lutu hauda ibdi yana gyara wajen shan ruwan raƙuminsa shi ne farkon wanda zai jiyo da ya ji ƙala fa yas up nan take kawai sai ya mutu wa yas akun nasu kuma daga nan ne mutane za su ci gaba da mutuwa kaga ashe yana nuna halayyar sautin ba lokaci ɗaya ne zai karaɗe ko ina kowa ya ji shi ba za a dinga jin sa ne kaɗan kaɗan ko kuma wasu ɗaiɗaiku mutane za suna amma fa duk wanda ya ji kuma ya tashi daga aiki da haka da haka har kuma kowa sautin ya zo kunnansa duk wanda yake raye a lokacin sai wayanda Allah ta'ala ya istisna'i ya togace su to kaga da wannan suna sake baka dalili da ke nuna cewa busan nan guda biyu ce sannan zaka iya gane alfazo din nan da aka ambata farko farkon busan ne tunda farko farkon busan ba kowa ne zai ji ba kaji ma farkon wanda zai ji wani mutum ne yana yana dan gyara wajen shan ruwan raƙumin sa haka hauda ibli wajen shan ruwan raƙuminsa yana gyarawa shine farkon wanda zai fara jiyowa da ya ji dama mutuwa ne to da ya ji kuma nan kuma duk wanda ya ji shi ma sai ya mutu duk wanda ya ji shi ma sai ya mutu kaga farkon sautin ga da yanda ya fara ƙarshe kuma ga da yanda ya fara wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi wa asgha fil hadith kalmar asgha da ta zo a cikin hadisin ya'ani amala wallit bi kasril lam allita safhatul unuq gefen wuya shine lit amala wato safhatul ulk mutum sai ya karkatar da gefen wuyansa wajen ya jiyo daga ina wannan sautin yake fita fa hadha tasammu'u wal isgha yadulluna ala anna bidayatan nafkha laysat ka nihayatiha fil quwwati wal shidda mala yake cewa fa hadha tasammu'u wannan sauraron walisga da karkata wuya da mutum zai je jo daga ina sautin yake ya dulluna yana nuna mana ala anna bidayati a bidayatan nafqati farkon wannan busar laysat ka nihayatiha ba kaman karshen busar take ba fil quwwati wajen karfi wa shidda da tsanani farko farkonta ga da alfaza take fara karshe kuma ta kare da asaq da haka wannan asghalita wa rafa'alit yana nuna cewa farko farkon busar ya bambanta da kuma ƙarshen busar hatta anna sauta ta yanda har shi sautin lam yashmul kullan nasu inda bidayati ba wai yana game mutane ne gaba ɗaya ba a farkon jinsa farkon yinsa an fahimta tunda an ga hadisi ya nuna cewa farkon wanda zai fara ji ma wani mutum ne shi kare to kaga da tun farko as-saq al-faza'u ya bambanta da as-saq to da lokaci guda kowa zai ji al-faza'u din kuma kowa zai ji as-saq kuma as-saq din da ma na mutuwa ne to amma farkon busar ya bambanta domin farko farkon jin kila wani sauti muke ji nan ana hayaniya za a yi shiru can ana an kunna wani abu za a kashe to kaga yanayin yanda aka ji sautin farko farkonsa ba haka aka ji shi a karshe ba ina fata an gane kama najidu fi nasil hadith kama yanda muka samu a cikin nasin wannan hadisi wa awwalu man yasma'uhu rajulun farkon wanda zai ji wannan sautin busar kahon wani mutum ne ya ludu hauda ibli yana gyara wajen shan ruwan raƙuminsa فلو كانت بدايتها فلو كانت بدايتها بالصعقة دا فار بوسر تاكسن تيتنا فارا بالصعقة المميتة لمات الناس على إثرها دا أتي ونن بوسر تنا فارا واني دا الصعقة تن أكرم فرقو almumita mai kisa wadda take sa a mutu to lamatan nasu ala ithriha da ana gama jinta kowa zai mutu amma kaji wanda ya fara ji sai daga baya kuma wani shi ma ya ji sai daga baya wani ya ji sai daga baya wani ya ji kaga ashe abin haka yake da haka sautin yana karuwa yana ƙara karadewa mutane iya adadin wanda suka ji suna zubewa suna mutuwa haka har kuma ta game ko ina walam walamma walama baqiya wato fushatun li hadha tasammu'i wal isga kaga da ba zai yiwu ba a samu ragowar wata dama ta sauraro har da kuma karkata gefen kunne aji da tun farko daga asako ta fara busar kamar yadda wancan kaulin malamai na farko suka ce alfazu farko ne wannan kawai ta barazana ce da firgita mutane ta biyu ita ce take zama ta asako to da haka magana take to da da aka ce har mutane suna saurara har wani ya karkata kunnensa ya ji daga ina sautin nan yake da haka bai samu ba domin daga ji kawai zai zamanto in a daga asako aka fara kawai za a mutu tun karan farko ba za a samu wata fursa wata fusha wata dama lihaza ta sammu ga irin wannan sauraron walisga da karkata wuyan ba wa ka'anna sauta kamar dai sautin wannan busa a kaho yabda'u ruwaidan yana farawa ne kaɗan kaɗan ruwaidan ruwaidan thumma yamdi fi tadarruj sa'id sannan sai ci gaba da hauhawa da yin sama sama ila an yamla alkauna har zuwa lokacin da zai cika duniya dawiyan wa ir'ada wajen yanayin dawiyan sautin wa ir'adan da kuma firgitin a hankali a hankali zai faro har zuwa lokacin da kuma gaba ɗaya za a ji wannan fa sautin fa wani sauti ne gama duniya ba wai sauti bane wanda aka saba ji iya unguwarku ko iya garinku ko iya a ji wani abu ya yi ƙara ko wani abu ya fashe iya nan kilan ka je wani gurin ka ji su ba su ma ji wannan ƙarar ba a'a wannan wani sauti wani wata ƙara ce farko za ta fara ruwaidan ruwaidan ba kowa ne zai ji ta ba amma ba duk wanda daga lokacin da mutum ya ji shi tashi ta ƙare zai mutu har kuma zuwa lokacin da gaba ɗaya za ta karaɗe duniya wajen ƙarar sautin da kuma firgicin mashuban kuma sautin a haɗe yake bil zalzala da girgiza al'azima mai girma wadda ba saba jin irin ta ba wa zalika tadarruju وذلك التدرج في النفخ والمد والتطويل أدعى لتصعيد حدة الخوف وحدة الخوف وإيقاء الرهبة في نفوس شرار الخلق الذين يعذبهم الله في الدنيا بأهداف الساعة ما شاء له أن يعذبهم إلى أن يأمر بنفخة الصعق فيصعقون yake cewa wa zalika tadarruj wannan hawa wato busar da take hawa hawa mataki mataki take hawa hawa kadan kadan fin nafsi a cikin wannan busa wal maddi da kuma jan sautin busar wa tadwili da tsawaitawar ad'a shi yafi jawo hankali li tas'idi haddatil khawf wajen hauhawar kaifin tsoron da zai shiga cikin zukatan mutane wa iqa'ir rahaba da kuma jefa tsoro fi nufusin shirarar khalq cikin zukatan ashiraran halitta alladhina yu'adhibuhum Allahu fi dunya wanda Allah zai fara azabtar da su a nan duniya bi ahadati sa'a da farar da alkiyama suna raye ma sha'a lahu gwargwadon abinda Allah ya ga dama lahu an yu'adhibuhum ya azabtar da su ila an ya amura har zuwa lokacin da Allah zai sake yin umarni bi nafkhati sa'aqi da kuma ainihin busa ta as-sa'aq su ma ko mutuwa fa yasaquna kuma su zo su mutu daga baya wannan duk malam yana kokarin ya fito mana da abubuwa guda biyu abu na farko kamar yadda nake ta maimaitawa duk kokari nake a fahimci abin da malam yake faɗa a cikin wannan karatu da muka yi abu na farko dai malamai sun karu juna sani game da busa nawa ce wasu sun ce busa uku ce wasu sun ce busa biyu ce wanda suka ce busa uku ce duk sun kawo ayoyi waɗanda suke nuna busa uku ce wa nufiqa fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi suka ce wannan busa farko kenan sannan wa nufiqa fi suri wa yawma yunfaqu fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah suka ce busa ta biyu kenan thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna suka ce busa ta uku kenan wannan su akan wannan suka tafi tun satin da ya wuce mun karanta malamai na biyu suka ce a busa biyu ce suka ce da nafkhatul as-saq da kuma nafkhatul ba'd su kenan kawai to su ne ake ta maganganu akan abin nan suka kawo hujjojinsu da kuma cewa ma ai Allah ya ce yawma tarjufur rajifa tatba'u harradifa ya nuna guda biyu ne sannan sun kawo hadisin bainan nafqatayn arba'un ya nuna busa biyu ce sannan suka ci gaba da bayani sannan suka ma ce to ai alfazu'un babu cin karo da al-asaq alfazu'un farkon busar kenan in kuma ta kankama ta karaɗe ko ina sai kuma asaq ta biyo baya duk a cikin sauti guda daya sannan kuma daga baya a sake yin busa ta biyu da kowa zai tashi wannan a dunkule shine kulasa da zancen da muka yi ina fata an gane abu na farko intizaru israfil al'amra bin nafhi fisur sai kuma tsumayi da jira da sauraro da mala'ika israfil yake yi game da umarnin da za a bashi na yayi busa a cikin ƙaho wannan gabar ita kuma za mu ji yanzu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان النبي صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور inna ƙarfa sahiba sur lallai ido idan mala'ika mai busa ƙaho muzwukila bihi tun lokacin da aka wakilta shi da shi ne zai busa ƙaho musta'iddun yake cikin shiri yanzu na hawal arshi ya zuba idansa wajen al'arshin ubangiji makafata abin da yasa tun da aka bashi wannan umarnin uri yana ta kallon al'arshin ubangiji tsoro yake an yi umara kar a bashi umarni a ce busa kila umarnin da za a bashi kila ishara za a yi masa ba magana za a yi ba kila shi sa yake kallon inda umarnin zai zo yana kallon al'arshi makafata an yi umar saboda tsoron kada a umarce shi kabala an yartar da ilaihi tsarfo kafin ƙwayar idansa ta tsafta ka anna ainihi kaukabanu durriyan kai ka ce idanunsa wasu taurari ne masu tsananin haske haka ya zuba saboda kawai at any moment za a ce busa aikin da Allah ta'ala ya dora masa kenan tun da aka ba shi wannan aikin aka ce shi aka wakilta wajen busa ƙaho ya zuba wa al'arshin ubangiji ido ko kyafta ba yi saboda tsoron kada kyafta ido garin ya kyafta kafin idan ya sa haskensa ya kuma dawa an ba shi umarni bai sani ba ka duba wani ya kaga babu in akwai abin da yake ƙasa da saka da za a samu bayan an ba shi umarnin shi sa wani yana guri kaza wani yana kaza dama dai an ce ala ashrarul khalq za a tashi alkiyama to amma wani yana guri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un in an yi busar wannan shikenan ka gani la ta'tihim illa baghta dama haka Allah ta'ala ya ce ba zato ba tsammani to kaga anan Allah madaukakin sarki ya ce mutum ma ya samu damar yin wasiya ko ya ce bari da Allah ya dan koma gida babu fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wannan shine mala'ika israfil ka kuma ji a shirye yake bari ka ji hadithi da wannan hadithin yana cikin silsilatul ahadithu sahiha a na Sheikh Albani hadithi na biyu kaifa an'amu manzon Allah yace ta yaya zan ji daɗi? ta yaya zan iya tsayawa in ci abinci mai daɗi? ta yaya zan iya tsayawa in hau mota mai tsada ta yaya zan iya tsayawa in gina katon gida ta yaya zan samu kaina cikin jin daɗi da walwala da ni'ima wa qadil taqama sahibal qarnil qarna bayan mala'ikan da zai busa kaho ya riga ya sa kahon a cikin bakinsa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace kaifa an'amu wa qadil taqama sahibal qarnil qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'a yantaziru an yu'mar an yanfukh fayanfukh manzo Allah yace ya zan ji dadi ya zan yi walwala ya zan samu damar miƙe kafa bayan mala'ikan da aka ce zai busa ƙaho ya riga ya sa ƙahon a bakinsa wahana jabhatahu ya riga ya daga ya lankwasar da ainihin wato kasan za a yi busa yana daga kai ko ya riga ya daga ainihin jabhatahu goshinsa wa asgha sam'a ya kasa jinsa ya kasa kunnensa yana jin kawai su yantaziru an yi umar kawai jira yake a bashi umarni an yamfuka a ce ya busa fa yamfuka kuma ya busa za Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina zan iya tsayawa in sake na tan a wani irin yanayi tun fa ka duba fa shekara dubu ɗaya da nawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana nan yace bu istu ana wa sa'ati ka hatai yace tsakanina da tashin alkiyama ba mu da nisa ba tazara mai tsawo bu'istu aiko ne da tashin alkiyama babu tazara ballantana yanzu da zamanin ya ƙara tafiya alamatu sa'a duk ga sunan suna tafi sun babbayyana qala almuslimun fa kaifa naqulu ya rasulullah sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to yaya me zamu ce ya ma'aikin Allah qal manzo Allah ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna ala Allah rabbina kawai abin da za ku ce kenan ba wani magani ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji ya ishe mu kuma madalla da abin dogaro shine Allah tawakkalna ala Allah mu kan mun dogara ga Allah rabbina ubangijinmu shikenan kawai iyakar ta kenan abu na uku al-yawmu alladhi yakunu fihi nabkha a wace rana wannan busar za ta kasance yanzu mun ji mala'ikan da zai yi busar yana nan ba wai sai nan gaba za a halicce shi ba yana nan ƙahon da za a busa yana nan hasali ma shi bala'ikan mutuwar is ever ready ba mala'ika ba ba cin kasuwa zai je ba shiga ban daki zai ba cin abinci yake ba wai iyalai ne da shi ba lantana a ce ya ajiye ƙahon zai wata bukata tunda aka wakilta shi kaji a yanda yake is ever ready sannan mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa fa busan nan fa umarnin kawai yake jira sakan ɗaya ba za a ƙara ban aka ba da umarnin nan zai busa kuma ka ji halayyar busar kuma ka ji irin sautin irin bala'in da ke cikin sautin sannan abu na uku al-yawmul ladhi yakunu fihi nafkha a wace rana ce kuma za a yi wannan busar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'a fihi khuliqa adam wa fihi qubid wa fihi nafkha wa fihi sa'qa fa akthiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna min afdali ayyamikum yana daga mafifitan ainihin wato ranakunku yawmul jumu'a ranar jumu'a fihi kulika adam a wannan rana ta jumu'a aka halicci annabi adam wa fihi qubid ran jumu'a aka karbi rayuwar annabi adam wa fihi nafha ranar jumu'a za a yi wannan musar da muke karatu akan ta a yanzu wa fihi saqa kuma ranar juma'a ne da wannan ko mutuwar nan wadda kowa zai yi ta sai wanda Allah ya togace a ranar juma'a ne fa akthiru alayhi min as-salati fi manzo Allah ya ce ku yawaita yi mun salati ranar juma'a na daga cikin ranakun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaburar da mu ke kwadaitar da mu mu yawaita salati a gare shi ranar juma'a manzo Allah ya ce fa inna salatakum domin duk salatin da za ku yi mun ma'arudatun alayya ana bujiro min da shi wanda yayi ma salati goma wanda yayi maka dari wanda yayi ma dubu wanda yayi guda daya wanda yayi guda kaza sannan manzon Allah yace sallallahu alaihi wa sallam inna Allah harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya lalle Allah madaukakin sarki ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa Allah ya haramta wa ƙasa an ta'kuda an ta'kula ajsad al-anbiya ƙasa in an mutum ya mutu aka binne shi lallai tana cinye jikin ɗan adam amma banda annabawa banda kuma wa'anda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu togaci ya yi ware su wannan hadithin yana cikin sayyuwar jami abu na hudu man alladhina tasnahumullahu min al-faz'i was-saq waɗanne mutane ne suwaye wa'anda Allah ta'ala ya togace su min alfazi daga waccan firgitar ta busa wasa'a da kuma wannan mutuwar da Allah ya ce fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah suwaye man sha Allah suwane ne qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa nufiqa fi sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun Allah yace wa nufiqa fi sur za a yi busa a cikin kaho fa sa'iqa man fis samawati duk wanda ke cikin sammai zai mutu wa man fil ard da duk wanda ke cikin ƙasa illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama thumma nufikha fihi ukhra sannan za a sake yin busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun sai ka gansu qiyam kowa ya miƙe a tsaye yanzuruna suna kallo game da tashin hankalin alkiyama ذهبت طائفة من العلماء أن الذين استثناهم الله في قوله وصدق cikin malamai sun tafi akan cewa waɗannan da Allah maɗaukakin sarki ya togace su fi ƙaunihi cikin faɗinsa illa man sha Allah humul mala'ika su ne mala'iku kenan duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa zai mutu banda mala'iku su ne illa man sha Allah wa minhum daga cikin malamai man kala akwai wanda ya ce innahumul anbiya aw shuhada su ne annabawa ko kuma shahidai awul hurul in ko kuma hurul in ne yan matan gidan aljanna ila har zuwa karshen abubuwan da malamai suka faɗa akan haka ma'ana akwai akawal da yawa wasu sun ce mala'iku su ne illa man sha Allah wasu sun ce annabawa wasu sun ce ainihin wato shahidai wasu sun ce horul ain wasahihu addoktor sallabi yake cewa zance mafi inganci annahu lam yarid nassun sarihun babu wani nassi karara da ya zo fi kitabillah a cikin littafin Allah au fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhaddidu lana man alladhi nastafnahum Allah fi tilka aya wanda zai yi mana bayani akan su wane ne waɗanda Allah ta'ala ya togace su a waccan aya ba wani dalili da ya nuna haka kawai Allah ta'ala ya ce fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah suwaye man sha Allah Allah ta'ala a'lam ijtihadi ne na malamai wasu suka ce kaza amma ba wani nassi karara daga littafin na Allah ko kuma cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da suwaye wa'anda Allah ta'ala ya togace su wa bidhalika da wannan ne la yumkinuna ba shi yiwuwa gare mu an najzima bidhalika mu yanke hukunci kai tsaye akan haka mu ce annabawa ne ko mu ce mala'iku ne ko mu ce hurul ain ne ko mu ce ashuhada ne ba mu da wani dalili da zai samu mu yi tarjihi mu rinjayar da ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda aka ambata sai ya zama to wa tsara mithlal ilm bi wakati sa'a sai ya zama irin wannan ya kasance kamar kwatankwacin ilimi masaniya ne game da wani lokaci za a tashi alkiyama kamar yadda ba a da amsar wannan to wannan shi ma man sha Allah din nan ba ba amsar wa amsalu zalika mimma lam yukhbir Allah bihi sai ya zama misalan irin waɗannan yana daga cikin irin abin da Allah bai ba mu labari ba to in ko Allah bai ba da labari ba to ta yana zaka samu labarin da haka man sha Allah Allah ne ya san suwaye an fahimta salisan al-ayat allati yuqsadu biha an-nafkhatu al-ula malai yake cewa salisan abu na uku al'ayat ayoyi allati yi kusa da bihar na ula waɗanda ake nufin busa ta farko da su duk lokacin da ka karanta waɗannan ayoyin ka hararo a tunanin ka cewa ana magana ne akan busar ƙaho ta farko ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa yau mai yunfaku fissur a ranar da za a yi busa fissuri a cikin ƙaho fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa zai mutu ko zai firgita zai razana sai wanda Allah ta'ala ya so wa kullun atahu dakhirin dukkanin su za su zo wa Allah babu izza babu wani jin kai za su zo masa suna kaskantattu wa qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun za a yi busa a cikin kaho idan aka yi busan nan a cikin kaho to duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa zai mutu sai wanda Allah madaukakin sarki ya togace sannan za a sake yin busa a cikin wannan kahon ta biyu sai ka gansu a tsaye yanzuruna suna kallon irin tashin hankali da ainihin abubuwan da suke marasa misaltuwa na tashin alkiyama suratu zumar sai faɗin Allah ta'ala kaga kenan waccan jam'in da muka yi na jam'in da malam yi a cikin karatun da muka gabatar kaga ya nuna cewa fafazi'a man fis samawat fasa'iqa man fis samawat busa ɗaya ce sannan busa ta biyu shine nufuka fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun da Allah madaukakin sarki kuma yake ta wa ma yanzuru haula illa sayhatan wahida ma yanzuru haula illa sayhatan wahidatan Allah madaukakin sarki yace waɗannan ba su jiran komai illa sayhatan wahida sai busa guda ɗaya wadda take cike da tsawa kamar yadda muka karanta cewa as-sa'aq ko ainihin saiha tsawa kenan wanda yana cikin halayyar sautin ainihin busa din to Allah ta'ala ce wa ma yanzuru haula'i waɗannan kafiran ba komai suke jira ba illa saihatan wahida sai busan nan wanda take da cike da tsawa guda ɗaya malaha min fawaq babu mai iya ƙetare ta ba ta da wanda ya isa ya guje mata ai malaha min firar ba wanda zai iya guje mata kowa sai ya saurara kuma kowa sai ta same shi inda yake aya ta hudu wannan tana cikin suratul sad aya ta hudu qaulihi ta'ala fa inna ma hiya zajratun wahida ita busan nan kawai zajratun wahida tsawa ce guda daya kaga busa ce guda daya wannan ta farko kenan wa qaulihi ta'ala yawma tarjufu rajifa a ranar da mai kadawa za ta ko mai girgiza mai girgizawa za ta karkada mutane annazi'at to waɗannan ayoyi guda biyar malam ke cewa duk lokacin da ka karanta su to abinda malamai suka ce akan su ana suna magana ne akan busa ta farko an fahimta suna magana akan busa ta farko ragowar ayoyin da za mu karanta su kuma su ne waɗanda suke magana kina akan busa ta nawa busa ta biyu da aka kaga kamar malam shi kansa yarin jayar da cewa busan nan guda biyu ce ba guda uku ba don haka alfazau shine asaq guda ɗaya ce sannan kuma sai nafkatul ba ita ce ta biyu to sai mu tashi akan al'ayatul lati yuqsadu biha an-nafkhatu thaniya wato ayoyin da suke magana akan busa ta biyu abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi babu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to Allah yace assalamu alaikum wa rahmatullah yace malam dan Allah tambaya ta ita ce wai idan annabi Isa alaihi salam ya dawo wai mota da duk wani abu mai amfani da fetur zai daina aiki to ban sani ba gaskiya Allah ta'ala ala ban sani ba gaskiya akwai sanarwa ta laccan mata dinnan wadda aka sanar satin da ya wuce ba a samu damar gabatar da ita ba an ce ana sanar da yan uwa mata za a gabatar da ita insha Allah wannan satin ranar lahadi masallacin ammar bin yasir wato wancan masallaci na hausa dan fulani Allah ta'ala ya ba da ikon halarta. Assalamu alaikum wa rahmatullah.